أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadus salihin min kalami sayyidul mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين تارد الشرح نا ون لتاه نا شرح العلامة محمد بن صالح الوثمين رحمه الله تعالى ساتي وند يوتي muna cikin bayanin wannan babi na babu zikrul maut wa qasrul amr malam ya ambaci ayoyi a cikin wannan babi masu ɗumbin yawa kuma muna cikin sharhin wannan ayoyi kamar yadda muhammad bin salil wasaimin da rahimahullah ya yi bayaninsu ƙarshen ayar da muka tsaya ita ce fada allah maɗaukaki gabanin haka nan dai yau muna 23 ko ga watan safar hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1400 arba'in da biyar wanda ya daidai da takwas ga watan satumba miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku ayat da muka tsaya a kanta shine fada Allah madaukaki da yace faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun mutane sun kalkasu ranar kiyama kashi guda biyu kamar yadda malam ya bayani qismun taqulu mawazinu فهذا مفلح جائز بما يحب ناج مما يكره kaso guda wanda ma'aunan shi suka yi nauyi wannan shine wanda ya samu babban rabo ya yi cin nasara da abin da yake so kuma ya kubuta daga abin da yake ki a nan malam sai ya yi tsokace a kan mawazin kinan da allah maɗaukake faɗi ƙalawar mawazinu jam'u mizan وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة, مجموعة ومفردة وقال الله تعالى هنا فمن ثقلت موازين موازين كنما أوني سنزو أتكى القرآن بجرمة لسنة مزالة صلى الله عليه وسلم سنزو المسعين تارو كما سنزو المسعين دايا فدعا الله مدوككي أنا سيتي فمن ثقلت موازين دكا واندا ma'aunan shi suka yi nauyi mazala sallallahu alaihi wasallama na cewa kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan kalmomi guda biyu nan kalma ana nahin jumloli domin ka ce subhanallah ba kalma ba ce jumla ce habibatani ila rahman masoya ne ga Allah madaukaki wanda ya kamantu da rahma mai yawa khafifatani ala lisan wanda suke da sauki akan halshi ba su da nauyi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim thaqilatani fil mizan amma kuma a cikin ma'aunai a ma'auni suna da nauyi shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim anan sai faqala fil mizani wa lam yaqul fil mawazin Mazala sallallahu Alaihi wasallama a nan sai ce cikin mizani da ce ba cikin ma'aunai wa jumi'at marratan wa ufridat ukhra kana wani lokaci sai suka zo a matsayin taro wani lokaci kuma mizani ya zo a matsayin daya wa zalika li kathrati ma yuzam dan me suka zo a cikin taro saboda abinda ake aunawa suna da yawa fa li kathrati ma yuzam jumi'at jumi'at dalilin abin abeban da ake aunawa suna da yawa sai aka yi taro da ita wali kaunil mizan wahid kasancewar ma'aunin ɗaya ne laysa fihi zulm wala bahsun ufridat ma'auni ɗaya ne wanda babu zalunci a cikin shi babu tawayewa raguwa a ciki sai aka maida shi ɗaya wa amma alladhi yuzan faqad qala ba'd ulama inna alladhi yuzan huwa al'amal game da abinda ake aunawa wasu daga cikin malamai yace abinda ake aunawa shine aiki wa qala al-ba'd بعض العلماء wasu shashen malamai suka ce alladhi yuzan sahaiful amal abinda ake aunawa sune takardu na ayyukan mutum wanda ake rubuta dukkan abin da ya aikata ko ya wadi wasu malamai suka ce alladhi yuzan al'amilu nafsa anan muka tsaya wanda wasu suka ce abinda ake aunawa shine mai aikin karan kanshi ba aikin ba ba kuma takardun da aka rubuta aikin ba a shi da karan kanshi ne ake aunawa wa zalika li anna kullan minha ja'at fi bihi ahadith malai yace kuma wannan sabani da malamai suka samu shine kan cewa kowanne daga cikin wannan maganganu guda uku dalilai sun zo akan na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma alladhina yaquluna inna alladhi yuzan huwa al-amal fastadallu bi qawlihi ta'ala wa'anda suka tayi kan cewa abinda ake aunawa shine aiki sun kafa hujja da fada Allah madaukaki da yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ana Allah madaukaki sai yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara min qawlin aw amal wanda ya aiki daidai da gwalgwadon zarra na aiki ko na fada to zai ganshi idan sai zaman to yanzu na abin aunawa aiki ne haka wanda ya mummuna na aikin sharri fa ja'ala al-wazna al-amala lil-wazn fa ja'ala al-wazna lil-amal anan sai zaman to an sanya ma'auni akan aiki ne mazala sallallahu alaihi wasallam na cewa kalimatani habibatani ila ar-rahmani faqilatani ala al-lisani khafifatani ala al-lisani faqilatani fil mizan fa ja'ala ath-thiqal lil-kalimatayn wa huma al-amal na mazala sallallahu alaihi wasallam sai sanya nauyin wannan na wannan kalmomi su kuma aiki ne nan muna fada cewa muna fahimta cewa wani lokaci fada ana iya ce mata aiki in gane ko kuma nan aiki ne na halshi والذين قالوا إن الذي يوزن صحائف الأعمال استدلوا بحديث صاحب البطاقة malaman da suka ta yi a kan cewa abin da ake aunawa su ne takardun da ake rubuta ayyukan mutane sun tafi sun kawo hujja ne da hadisi na sahib bitaka ma'abocin takarda wannan kwatamcin bitaka ita ce ake cewa bitaka takarda ko kuma kartu ko abin da ya kamata haka allazi ya'ti yawmal qiyamati yamuddu lahu سجل يمد له سجل يعلي أو أوراقا كثيرة مد البصر كلها سيئات mutumin da zai zo ranar kiyama za a shimfiɗa mashi takardun shi na ayyuka masu yawa ƙarshen iyakacin ganin shi babu komai cikin wannan takardu sai munanan ayyuka kulluha sayyi'at hatta idza ra'a annahu qad halaka sai da ya tabbata cewa lalle ya halaka قال الله له سي الله مدوكake ce mai inna laka indana hasanatan hasanatun fayuta bi bitaqatin fiha la ilaha illa Allah Allah ya ce mushi a wurin mu kana da wani kikkiawa aiki sai a zo mushi da wannan kart takarda ta la ilaha illa Allah qalaha min qalbihi wanda ya fade ta a cikin zuciyar shi fatuda al bitaqatu fi kaffatin sai a ɗora wannan takarda ko kar bitaka a kunnan sikeli ko abin sikeli guda watilkar sijillati fi kiffa suma wannan takardu na ayyukan su ɗin suma ɗora su a ɓangaren guda fatarjahu albitaka biha sai wannan takarda wadda akwai la ilaha illallah cikinta ta rinjayi wa'annan takardu فهذا يدل على أن الذي يوزن huwa sahaiful amal suka ce wannan na nuni na dalili ne akan cewa abinda ake aunawa su ne takardun ayyukan mutane wa amma alladhina qalu inna alladhi yuzan huwa al'amilu nafsa wa'anda suka ce wanda ake aunawa shine wanda ya aiki da karan kanshi fastadallu bi qawlihi ta'ala suma sun kafa hujja da fada Allah madaukaki da yace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu tsaida musu ba wani ma'auni ranar kiyama wa bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala hina dhahika an-nasu ala abdullah ibn mas'ud mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai lokacin da abdullahi dan mas'ud ya tashi ya hau wata itaciya udul iraq ya zamanto suka ga kwabrin shi sare siririn kwabri gare shi baya da kiba sai suka yi kadariya wa kana sallallahu alaihi wa kana radiyallahu anhu nahifan mutum ne wanda ramamme ne baya da kiba fa kama ila shajarati araq fi rihin shadida ya tashi zuwa wata itaciya ta udul iraq wannan wanda ake aswaki a cikin iska wanda yake da tsanani فجعلت الريح تهزه حزا sai wannan iska ya yi gilgiza shi gilgizawa wa dahikan nasu min zalik sai mutane suka yi dariya da wannan yanayi da suka gani faƙalar nabi sallallahu alaihi sallama a taɓa hakuna dariya kuke yi auƙala sallallahu alaihi wasallama a ta'ajabu kuna jin mamaki ne min dikkati saƙaihi na cewa ƙwabrinan shi sirere ne wallazi nafsi biyadi azala sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi shine Allah madaukaki innahuma fil mizani la asqalu min jabal uhud yace wallahi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi lalle wannan kwabruna na Abdullahi dan Mas'ud a cikin mizani sun yi dutsen Uhud nauyi kuma mun san yadda dutsen Uhud yake da girma da tsawo da nauyi قال وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل نفسه wannan hadisi ya launa nuni cewa abinda ake aunawa shine wanda yayi aikin da kalan kanshi wal muhimmu annahu yawm al qiyamah tuzanu al a'mal aw sahaif al a'mal aw al amil bala yace abinda yake muhimmanci anan shine cewa ranar kiyama ana auna ayyuka ko takardun ayyuka ko kuma mai aikin da karan kanshi فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الله مدوككي نا cewa faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa'anda ma'aunansu suka yi nauyi faulaika ina muka gane faman ana nihin wa'anda dalilin cayi faulaika wa'ancan ko wa'annan su ne wa'anda suka zamanto marabbanta wanda suka samu shiga aljanna wa man khaffat mawazinu wa'anda kuma ma'aunansu suka zamanto ba su da nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa'annan su ne wa'anda suka tabar da kawunansu a nan duniya ba su aikata ba aikin alkhairi ba su ba Allah ba su manzo ba fi jahannama khalidun to kuma suna madawwama a cikin wutar jahannama ina abin lura anan mutum yayi kokari sandiyan da zai ma'aunan shi su nauyi a nan duniya domin ya kasance na daga cikin wanda za su zama to masu rabo gobe kiyama wa qawluhu ta'azza wa jalla fada Allah mai girma da buwaya da yace fa ulaika alladhina khasiru anfusahum inma qala khasiru anfusahum li'annahum akhraju ila ad-dunya ukhriju ila ad-dunya wa ja'atuhum ar-rusulu wa bayyanat lahum al-haqq walakinnahum wal 'iyaz billah عاندوا واستكبروا فخسروا أنفسهم ولم يستح ولم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا ما لا ينتهي Allah madaukaki ya ce wa'annan su ne wanda suka hasarantar da rayukansu an ce sun hasarantar da rayukansu domin an fitar da su ya zuwa duniya kuma manzanni suka zo suka musu bayanin gaskiya sai dai kash ya zubila Allah ya tsare mu suka yi girman kai suka yi kiya suka yi girman kai suka tabar da kawunansu ba su amfani da komai ba da zuwarsu a nan duniya da wani kawai sun hole a nan duniya da daɗin jin daɗi ɗan kaɗan sai Allah maɗaukaki ya ce قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وسورة مزالة صلى الله عليه وسلم كتشمس إن الخاسرين للي وأن سكي تابقوا نغسكي الذين خسروا أنفسهم سوني وأن سكي تابد كاوننس وأهليهم سكي تابد إيالنسو ba su ɗora su ba a tafarki na Allah maɗaukaki yau malkiyamati a ranar kiyama. Ala ku saurara zalika wal khusranul mubin wannan in akwai wata tabewa to wannan ita ce tabewa wadda ta zama to bayanan Tuma kala ta'ala mubayyinan annahum kama yu'azzabuna bidinin fa innahum yu'azzabuna qalbiyan mala ya ce ku saurara allah maɗaukaki ya ce iya musu bayanin kamar yadda ake azabtar da su abubuwan badaniyyar kamar yadda ake azabtar da su da gangan jiki to haka za a azabtar da su a cikin zuciya fa ya ƙara'una wa yi hawafuna fa yi lahum za a yi ƙwanƙwasa musu ana tsoratar da su ana ce musu alam takun ayati tutula alaikum wa kuntum biha tukadzibun ana ƙwara musu ashe yanzu ayoyi na ba kasance ba ana karanta muku su kuma kuka kasance kuna ƙaryatar da wannan ayoyi nan faqad tuliyat alaihim ayatullah an karanta musu ayoyin Allah madaukaki wa buyyinat lahum aka musu bayanin wannan ayoyi wa ja'atuhum ar-rusul bil haqq manzanni suka zo musu da gaskiya da hujjoji lakinnahum kafaru sai dai suka kafirce wa iyad billah wa kadzabu bi hadhihi al-ayat suka karyatar da wannan ayoyi qalu fil jawab a lokacin da Allah madaukaki ya tambaye su tambaya kuma ta kwarawa ba wai ana nufin su bada amsa ba amma duk da haka sai suka bada amsa suka ce rabbana ghalabat alaina shiqwatuna ya ubangijinmu wallahi tsiyan mu ce da taurin kanmu ya rinjaye mu wa kunna qauman dalin kuma muka kasance mutane batattu rabbana akhrijna minha fa in udna Allah ubangiji ka fitar da mu daga wannan wutar jahannam idan mun sake ya'ani in udna ila takdhib in mun koma zuwa karyatawa bayan ka fitar da mu ka mai da mu duniya fa inna zalimun a wannan lokaci mun kasance azzalimai fa yuqirruna wal iyad billah bi anna shaqawata ghalabat alaihim za su tabbatar da cewa wannan tsiya da kangarewarsu tarin jayensu wa annahum dallu dalal almubin kuma sun tabbata cewa sun bace bata tabbatacce bayananne allazi awsalahum ila hadhihi an-nar wanda ya fitar da ya kai ga su ya sanyar da su ya zuwa wannan wuta nas'alullaha an yu'idana wa iyyakum minha ina roƙon Allah madaukaki ya kare mu da mu da ku daga wannan wuta qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya ce ikhsawu fiha wa la tukallimu ku yi shiru ku kyale kada ku sake mun magana ai ibqaw fiha ku dawwama a cikin ta azilla kuna makaskanta sagirina kuna makaskanta dai wala tukallimu kuma kada ku karawa mutane magana kar ku kare yin magana wa hadha ashaddu ma yakunu alaihim wal iyad billah wannan kuma na daga mafi tsananin abin da suke kanshi Allah ya kiyaye an wabbihahum Allah hada tawbih cewa Allah madaukaki ya kwara musu wannan kwarawa fa yaqulu ikhsaw fiha wa la tukallimu fa innahum law kallamu Allah lam yastajib lahum da dai a ce sun wa Allah madaukaki magana bayan ya hana su to da Allah madaukaki bai saurara musu ba li'annahu qada alaihim bil khuldi fi nar bil khuludi fi nar domin Allah madaukaki ya musu hukunci da dawwama a cikin wuta ثم قال الله مبينا حالهم من أوليائه sai Allah madaukaki yayi bayanin halinsu tare da waliyan shi innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Allah madaukaki na cewa ga waliyan shi innahu kana fariqun min ibadi akwai wasu bangare na daga cikin bayina suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani da kai da manzanninka faghfir lana ka mana gafara warhamna ka jikanmu wa anta khairur rahimin Allah madaukaki kai ne mafi alkhairin masu rahma wa haula'il mu'minuna billahi wa rusuli wannan sune wanda suka yi imani da Allah da manzannin shi yaquluna rabbana amanna ai amanna bika min yi imani da kai wa bi rusulika da manzanninka wa bima ja'u bihi min alhaq da abinda suka zo da shi na gaskiya faghfir lana warhamna ighfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu hatta la nadkhula an-nara ay kasance ba za mu shiga wuta ba warhamna bil qabuli kuma karamce mu da karba ayyukan mu hatta nadkhula al-jannata am mu shiga al-janna wa anta khairur rahimin fala ahadun arhama bi ibadillahi min rabbi min rabbihim azza wa jalla babu wani wanda ya zamanto mafi rahma daga bayan Allah kamar ubangijinsu قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال وان سرا الله da mun ce tsara tabbata gare shi na cewa lillahi bi ibadihi arhamu lallah bi ibadi wallahi tabbat Allah game da bayin shi arhamu shine mafi rahma min alwalidati bi waladiha na diya uwa da danta na'am fa akhastumuhum sikhriya hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun kuna nan kuna sharholiya kuna kafircewa kuka riki muminai kuka riki muminai na kuna musu izgili har sai da kuka mance ambatona wa kuntum minhum tadhakun kuma kuka kasance kuna musu dariya ai ga 'yan hasara nan ga 'yan wahala ta yani annakum tastakhiruna bi ha'ula'il mu'minin kuna wa wa'annan mu'minai izgili alladhina yu'minuna billahi wa yas'alunahu al-maghfirata war rahma sai wanda suka yi imani da Allah suna roƙon shi gafara da rahma wa kuntum tastakhiru tastakhiruna tastakhiruna minhum wa tastahzi'una bihim kun kasance kuna musu sukhriya kuna musu izgili hatta ansawkum dhikri ay hatta kanat sukhriyatukum bihim wastihza'ukum bihim mansiyatan lakum zikiri har sai da aka waye gari wannan izgili da kuke musu da sukhriya da kuke musu tamantar da ku da ambatona wa kuntum minhum tadhakuna yani fi dunya kun kasance a duniya kuna musu dariya kanu yadhakuna bil mu'minina wa yastahzinuna bihim lakin Allah ta'ala fi suratul mutaffifin Allah madaukaki a cikin suratul mutaffifin yace fal yawmal ladina amanu minal kuffari ya zahaku wannan rana ranar kiyama allazina amanu wa'anda suka yi imani ya zahaku na suna dariya minal kuffar suna wa kafirai dariya aljaza'u min jinsil amal a duniya sun wa mu'minai dariya su kuma mu'minai a lahira za su wa kafirai dariya wa hadha ad-dhahk wa hadha ad-dhahku alladhi la bukaa ba'da wannan dariya wadda babu kuka bayan shi amma tahkul kuffar game da dariyar kafirai minal muslimin da suke wa musulmai fi duniya a nan duniya fa innahu sai yaqubuhu al-buka'u da'im wal iyad billah wannan dariya da suke yi bayan shi kuka zai biyo su wanda ya zama to kuka da madawwami a abada a lokacin da suka shiga cikin wutar jahannam inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun Allah maɗaukaki ce lalle ni na sakauta musu a wannan rana da abin da suka yi haƙuri da shi na imani da ɗaukar nauyin ibada da haƙuri da musibu da wahalhalu humul fa'izun a wannan rana su ne marabbanta yani jazallahu ta'ala almu'minina bima sabaru ala ta'atillah Allah ya sakautawa mumini da abin da suka yi haƙuri absa da shi absa yiwa Allah maɗaukaki da'a wa sabaru an ma'siyati kuma suka yi haƙuri da barin saban shi wa sabaru ala aqdarihi suka yi hakuri a bisa kaddara wanda ba ta da dadi suka yi hakuri annahum humul faizun Allah ya ce wa'annan sune marabbata alladhina fazu bi hadha al-yawm wanda suka samu rabbu da wannan rana fa adraku al-matluba suka samu abin nema wa najo min al-mahrub kuma suka kubuta suka tsere daga abin abin da ake tserewa suka tsira daga abin da ake tserewa innama ذكر الله هذا لهؤلاء المكذبين زيادة في سخريتهم وندامت وندامتهم Allah madaukaki ya ambatawa wa'annan makaryata wanda suka karyatar da manzanni daɗa musu ne akan hasararsu da kuma nadamarsu ka annahu yaqulu azza wa jal kai ka ce Allah mai girma da buwa yana cewa law kuntum mithlahum da kun kasance kwatamcin su la nadimtum hadha hadha thawab to da kun laniltum hadha thawab da kun samu wannan irin lada fa yazdadu bidhalika yazdaduna bidhalika hasaratan ila hasratihim wannan magana da za a musu Allah zai musu sai su dada takeici a bisa takeicin su wal iyad billah Allah ya kare mu kaifa asbaha hala kaifa asbaha halu haula'i alladhina kanu yaskharuna bihim fi dunya wa dhahakuna bihim yaya ne za a wayi gari halin wa'annan wanda suke wa mu'mini izgili a nan duniya suna musu dariya wa kaifa kana haluhum wa hum fi nari jahannam kuma yaya zaka ga halin su a lokacin da Allah ya shigar da su wutar jahannam sai Allah madaukaki ya ce na'am qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'al al 'adin جاءتهم الرسل وعمروا وعمروا عمرا عمرا فيتذكر فيه من تذكر ولكنهم والعياذ بالله لم ينتفعوا بهذا الله مدوككي ناتشوا za a ce musu mala'iku su ce musu kam labithum fil ard shekaru nawa ne kuka yi a doron ƙasa adadin sinin za ce ai ƴan shekaru ne ƴan kaɗan qalu labithna yawman aw ba'da yawm za su ce ai mun zamna a nan duniya ne yini ko kuma wani shashen yini ba ma yini ba fasalil adin ku tambayi wa'anda suka iya kididdigar shekaru ranaiku da watanni da shekaru mallan yace ja'atuhum rusulu manzanni za su zo musu wa amru am umran aka masu aka rayar da su rayaswa ya tazakkaru fihi man tazakkara wanda a cikin wannan ranaku rayuwa wanda zai wa'aztu ya wa'aztu walakin nan wal'iyaz billah lam yantafi'u bi hada sai dai duk da rayuwar da Allah madaukaki ya sha rayuwarsu ba su amfanu da wannan ba ba su wa'aztu ba wa ra'u annahum ka'annama labithu sa'a a ranar kiyama za su ga kai kace wani dan lokaci ne suka zamna a duniya au ba da sa'a ko kuma wani shashe ne ma na lokaci قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين اسأل العادين منا فتنبي وأن سكيك ددقا دلساهي دقتكم فإننا لا ندري أننا لبثنا إلا يوما أو بعض يوم مودي بمسني با كوي أبن دمك سني تيوا من زمنا الدنيا ني wani shashi yini da shashin yini sanwa ina ga lokaci ya ja kuma ayoyi da sauransu ina ga muna iya tsayawa anan abin da muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk